أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوا مسلمي ci gaba da karatun da muke ciki wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam kama mance yau muna sha bakwai ga watan jimadar hula hijiran manzala sallallahu alaihi sallam na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan sha biyu miladiya na da dubu biyu da ashirin da ɗaya a sati da ya gabata mun karanci babu sadak babu wanda yake bayanin sadaki fardo muka yi bayanin cewa sadaki haƙƙi ne na wadda za a auratar ba na kowa ba ne ita take da mulkin shi ta yi abin da ta ga dama da shi abin da yake shigowa na al'adu a amsa a saya mata gado a saya mata wane ne duka wannan al'ada ce amma ba haka ba in ba da izininta ba to bai dace ba ɗaya kenan na biyu sadaki baya da kaɗan baya da yawa idan ma'aurata suka yi yarjejeniya akan abin da zai bada aka ce e kawo to shi kenan komin yawan shi kuma komin kaɗankin shi an samu kiyasi daga mazhabi imam malik suna cewa ƙarshen ƙaramcin sadaki rubu dinar shi kuma a hakika gaskiya magana ce wadda ta zama turin shayayya ba a lura da ƙaramcin shi inda an yarda to shi kenan abu na biyu hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamantar da sadaki matar da aka aura da sadaki dan kadan tahi albarka kenan karamcin sadaki sababi ne na albarkar ma'aurata amma kuma mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya auri mata da wannan sadaki masu dimbin yawa inda za a kwatanta da rayuwar mutum yanzu kudin ba kadan bane ba shi ya ba da dama malamai suka ce kenan sadaki baya da kaɗan baya da yawa yau insha Allah za mu tashi kan sabon babu babul walima walima ita ce shine ko ita ce abincin da wanda Allah madaukaki yawa ni'ima ta aure zai yi saboda godiya da Allah da jin daɗin yayi aure Allah madaukaki ya bashi dama yayi aure duk da cewa wasu malamai sun tahi da ita dukkan abin da za a gayyaci mutum ana ce mai walima to amma a asali da an ce walima ana jin dalilin sababinta shine aure قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رعى على عبد الرحمن بن عوف عثر صفرة فقال ما هذا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك أولم ولو بشات متفق عليه واللفظ لمسلم Anas da Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ce lalle manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ya ga wani gurbi ko tasiri na sufra shine za'afaran masra masra a jikin abdurrahman dan auf manzala sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ma hadha menene wannan domin hani ya tabbata ga manzala sallallahu alaihi wasallam namiji ya sa za'afaran a jikin shi kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga alamar za'afaran a jikin abdurrahman dan auf dalilin haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi menene wannan ma hadha قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ce manzala sallallahu alaihi wasallam ne na auri mace ne ango ne ni ina matsayin ango na aure ta a bisa nawat wannan naka ɗan dabino na nauyin dabino nauyin zinariya shine sadakin To, kenan nan sai aka fahimta cewa idan angwanci ne an ba ango dama ya sanya wata alama ta za'afran wasu malamai suka ce a'a ya sanya ne a jikin tufa shi ba a jikin shi ba almuhim dai za'afran ya tabbata suka ce kenan wannan haramci in angwanci ne an samu dama a sanya mun gane ko kenan nan za mu fahimta babu laihi a yi wata alama ta wadda za ta bambanta ango da wanda ba ango ba amma da sharaɗin ya zamanto abin da zai sanya ko zai yi bai saba wa shari'a ba yanzu misali mu a nan al'adarmu idan aka ga mutum da hirami ko kuma da wannan dara da karo-karo ko kuma burmushi da an gani an san wannan ango ne an gan shi cikin taro ana iya cewa wani lalle shi ne ango ba sai an ambata ba na ƙala barakallahu lak zala sallallahu alaihi wasallama ya mai addu'a cewa Allah maɗaukaki ya yi albarka ya mushi albarka zai zo addu'a ta aure wanda ya aure zaka ce mai barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair Allah ya yi albarka a kanka barakallahu lak Allah ya yi albarka Allah ya yi ma albarka kuma Allah maɗaukaki ya haɗa ku da alkhairi haka ya kamata ango a bai addu'a idan ya yi angonci. Auli walau bishat, Zala sallallahu Alaihi Wasallama ya umarci shi cewa ya yi walima ko da dai da akuya ce, saboda matsayin ni'imar da Allah maɗaukaki ya barke na yanka akuya ya yi abinci ya gayyaci mutane akan murna da ni'imar da Allah maɗaukaki ya mushi ta aure ya huta daga tuzuranci ko gwabranci ya zama shi ma wanda idan ya rike da gaskiya to ya rike rabin addinin shi abinda mai saura rabin addinin ne zai kokari ya tabbatar a kasan fadan mazala sallallahu alaihi wasallama da yace aulim walau bishat walmai suka ce wannan umarni ne kuma babu wani umarni ko shi ko a asalin shi na wajibci ne tilas ne kai sai dai kuma za mu ga yanda mazala sallallahu alaihi wasallama yayi walima a lokacin da ya armi Zainab radiyallahu anha kuma da lokacin da ya aure Hafsa radiyallahu anha ba da akuyaye ba za mu gani da ikon Allah kenan nan sai malamai suka ce yin umarni da walima a yanka akuya ba wajibi bane ba abin ya dangana da sarari da sauki da yalwa da mutum ke tare da ita muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi kuma lafazin wannan na Imam Muslim wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala an samu wannan hadisi daga Abdullah ibn Umar wa an yarda Allah ta kara tabbata a gare su kala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi yace idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha ya ce mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce idan aka gayyaci ɗayanku ya zuwa wata walima nan walima kamar yadda bayani ya gabata cewa da an ce walima ana sauraron dalilin aure wasu malamai kuma suka ce a duk gayyata ana ce mata walima falya atiha to ya zo wa wannan ya karɓa kira ya je wa wannan walima nan ma fi la'amur ne falya atiha ya zo mata ya je wajibi ne ya je ko ba wajibi ba ne wasu malamai sun ta cewa kawai wajibi ne ya je allahumma sai illa ura ta gitta misali ya san idan ya je wannan walima zai cin karo da sabon allah maɗaukaki ko kuma akwai wata shubaha iya tsoron wannan abincin ba abinci ba ne na halal ko kuma iya tsoron idan ya je wannan walima zai gamu da wanda bai dace ba su zamna wuri guda misali ko kuma iya tsoron a'a in ya je za a samu giya ko kuma wani abin da ya saɓi Allah maɗaukaki ko kaɗe-kaɗe ko raye-raye ko abin da ya haka kenan wannan kuma bai dace ya je ba domin asar na sahabai ya tabbata cewa abin da yake tabbatar da cewa ba wajibi ba ne ba idan an samu wani uzuri wata rana abdurrahman Abdurrahman ne ko Abdurrahman bin Auf Umar dan Khattab Abdullahi dan Umar ya gayyace shi ya je da ya je sai iske gidan akwai rido an sanyawa katangu uh, wannan mai yake da suna Kashmir shi kuma hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani a sanyawa bango Kashmir sitir sai ce a a ni ba zan zamna ba a wurin da ya zamanto akwai wannan ya tashi ya tayi shi ya ce abinda nake jin tsoro ba jin wanda nake jin tsoron shi yahi jin tsoron ka ya tashi bar wurin kenan kuma dalilin ya ga sai ya ce mashi ai wallahi mata sirrin jaye mu Abdullahi dan Umar ya gaya wa Abdurrahman bin Auf in ban mance ba kenan wannan na karantar da mu cewa idan mutum ya je wajen wata gayyata ya ga abin da ya zamanto ya sabawa shari'a to sai ya tashi bar wurin nan ba tilis bane bai tabbata ko kuma idan ya tabbata ma dama akwai wurin ba zai je ba sai ya bari قال ولمسلم إمام مسلم إيا دروايا إذا دعا أحدكم أخاه فليجب idan ɗayanku ya gayyaci ɗan uwanshi musulmi to ya karba ursan kana au nahwahu angwanci ne ko kuma ba angwanci ba abin da yake kama da haka nam wa nabi huraira radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi college qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda kira ya Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi ce sharru ta'ami ta'amul walimati yumnaruha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wa faqad 'asa abul qasim faqad 'asa Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam akhrajahu muslim Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhar wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace lalle manzon Allah wanda tsirayen Allah da amince su ƙara tabbata a gare shi yace sharrin abinci shine abincin walima sharrin abinci abincin walima zala sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin dalilin mene abincin walima ya zamanto sharri ne yumna'uha man ya'tiha wanda yake zowa saboda buƙatar shi zuwa wannan abincin sai a hana shi talaka almajiri muhimmanci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khairan minha na'am ah iya zuwa domin mun buƙaci wanda yake buƙatuwa ya zuwa wannan abinci domin galiban abincin walima abinci ne na daɗi ko nama ne za a yi yanke-yanke da kayan shaye-shaye shi kuma talaka baya da wannan hali wanda zai je wannan dama ce zai samu ya je ya ɗan lasa shi ma ya ɗan hudda kwaɗan shi to amma kuma aka je sai a hana shi yasa har sai an sa mai gadi ko a kofar gida yadda za a yi walima sai an sa mai gadi a hana mabukaci wanda ake so wanda yake so ya ce a hana shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha kuma ana gayyata wanda bai so mai kudi ka gayyace shi cin nama ai ba gwanin taka mishi ba ko in dai da akwai kana'a akwai yarda da abun da Allah arzikin da Allah mutun yawa ya mishi amma kuma abin mamaki sai ka ga wani wurin masu kudin ma da su ake kokowa akan abincin suna ko arme ko abin da ya kamata haka shi kuma abin da bai kamata ba abin da kullum kana tare da shi baya birge ka rantana sai a barawa wanda suke mabukata ne wa mallam yujib ad-da'wa dukkan wanda bai karba bai karba gayyatar wannan ba faqad asallaha wa rasula tabbat ya sabi Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam nan muke ganin hallau dai karba gayyata ta zanto wajibi Allahumma sai in akwai wani udhri wanda zai hana mutum akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi wa anhu na eh hadisin zai zo ga nan gaban mu kadan shine ma za mu karanta insha Allah قال وعنه رضي الله عنه hallo an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsira ya Allah da amincin shi ƙara tabbata a gare shi ce idza du'iya ahadukum falyujib idan an gayyaci ɗayan ku to ya karba fa in kana sa'iman falyusalli in kuma ya kasance iya azumi to yayi addu'a yawa ma'abuta wannan gayyata wannan 'yan gida addu'a ta alkhairi Allah yayi albarka a cikin abun su Allah saka da alkhairi Allah yayi albarka wasu malamai suka ce a'a mun hoshi kawai yayi sallah sallah dai ya keɓance ya yi sallah wannan sallar sai zamanto kamar wani nau'i ne na neman albarka da wa'annan mutanen gida amma kuma akrab shine yin addu'a amma sallah tana zuwa da ma'ana addu'a khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha inna salataka sakanun lahum na ai ba sallar ka ba za ta addu'a da zaka musu na'am قال وإن كان مفطرا فليطعم kenan in kuma ba azumi yake ba to ya ci abinci na'am akhrajahu muslim aidan halla wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi walahu min hadisi jabir imam muslim iya da ruwaya daga hadisin jabir da abdullah nahwahu kwatamcin wancan hadisi wanda muka karanta wa kala yace in sha'a ta'ima wa in sha'a taraka a tambaye ka kina idan mutum iya azumi iya da zaɓi amma nan azumi ya zamanto ba na farilla ba ba azumin da ya zamanto farali ba ne ko na ramadan ko kuma azumi na alwashi da mutum ya ɗauka ko azumi na kafara wannan wajibi ne amma azumi na nafila iya da zaɓi kuma dama azumin na nafila ko babu walima babu gayyata mutum shi ke da mulkin shi in ya so ya ji ba zai iya ba sai ajiye kuma babu ramko a kan shi to haka a nan ma in ya ga dalle abinci wannan ba zai iya haƙuri ba to sai ya cika shi dawo ya ga dai gagara ɓasa ga kaya an gama shi kuma iya bukata kawai sai ya in ba zai baya san ladan azumin shi sai ya ci in kuma ya yi haƙuri to shi kenan sai ya nemi ladan azumin shi shi ne azumi na ramkowa azumi na ramko iya da rata kina iya iya yi wannan wajibi ne sai ana iya raba shi a cikin azumi na zanto wajibi ba na fila ba in gane ko qala wa na wa ani bin um mas'ud an samu wani hadisi daga abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mazala wanda tsidayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ce ta'amul walimati awwala yawmin haqqun wa ta'amu yawmi thani sunna wa ta'amu yawmi thalithi sum'a wa man samma'a samma'a Allah bi rawahu tirmidhi wastaghrabahu wa rijaluhu rijalu sahih wa lahu shahidun an hadith inda an Anas inda inda ibn Majah hadisi ne mai rauni kamar yadda za mu gani imam albani ya raunar da shi a cikin irwal ghali sai dai kuma akwai hadisi na abu huraira da hadisin anas wanda ya dan karfafa shi kadan amma duk da haka karfin shi bai wuce ba hadisi ne mai shi ne fada manzala sallallahu alaihi wasallama yace abincin walima farkon shi haƙƙi ne ina abu ne wanda ya zama to wajibi ga wanda Allah madaukaki ya ba iko tunda mun ga hadisin Anas ko aulin bishat kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ta'amu yawm thani sunna bayan yayi na farko rana ta biyu to sunna ce ba wajibi bane wa ta'amu yawm thalith sum'a abinci na kwana uku kai daya na farko kai na biyu na kwana uku kai to wannan kayi ne dan aji kai ma ka yi walima sau uku ina ke cewa sum'a abinda za ka yi ba don Allah ba don aji wa man sam'a sam'a Allahu bi to dukkan wanda yayi wani aiki dan a ce yayi dan aji yayi to Allah madaukaki sai ya fahimtar da mutane cewa su san cewa ba dan Allah kai ba za a yi ta yada ka aiwa da kaza yi ai ba da Allah yi ba shi ma haka sai an yi ya an jiyar da shi abinda ba haka nan ba rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa stagrabahu kuma ya ce hadisi ne garibi na wa rijaluhu rijalu sahih mazajen da suka rawaito wannan hadisi mazaje ne na sahih bukhari walahu shahidun an anas inda bin majah kuma iya da wani hadisi wanda yake mara mai baya daga hadisin anas wajen ibn majah nam wa an safiyata binti shaiba radiyallahu anha an samu wannan hadisi daga safiya ya shaiba wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta ummul mu'minin qalat tace awlam awlam annabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'd nisa'ihi bi muddaini min sha'ir zala sallallahu alaihi wasallam yayi walima absa auren wasu shashan matan shi watar waya ta ce hafsa ce akan mudu guda biyu bi muddaini mudu guda biyu kamar rabin sa'i kenan rabin tiya ɗan rabi dai rabin tiya min sha'ir na alkama akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi wasu kuma ruwaya tana kwatantawa arman ali radiyallahu anhu ne da fatima radiyallahu anha aka yi wannan walima da wannan ɗan rabi na alkama na wannan halau na karantar da mu walima na kasancewa da abinda mutum ya mallaka نعم وعن أنس قال أنسى من حديث لغا أنس دم مالك وان يرد الله تقار تبتا قريش قال إيج أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بأنقاط فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن متفق عليه واللفظ للبخاري أنس da Malik ya ce manzala sallallahu Alaihi wasallama ya zamna tsakanin Khaibar da Madina, yakin Khaibar da Madina, a wannan tsakanin Khaibar da Madina, kuma Khaibar da Madina kusan tsakanin kusan kilo 138 ne in bambanci ba. Nam. Kala salatata layalin, 130 nam, salatata layalin ya zamna dararraki guda uku yubna alaihi bi safiya, kenan iya ya yi auren safiya, kenan iya angwanci da safiya. Wada autul musulmina sai na gayyaci musulmi in ja anas ila walimatihi ya zuwa waliman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. fama kana fiha min khubzin wala lahm babu burodi babu nama nan kamar yadda muka gani wama kana fiha illa an amara bil anqati babu wani abu ke wanda ke cikin taface sai umarni da yi da al anqat anqat wani abu ne wanda ake yin shi daga ake tatso shi kamar da nama ko kuma dakashi dabbar da take take naƙuda misali akuya ko tunkiya kuma sai kama da dakashi fa busitat aka shinhuda wannan aka zuba ta fa ulqiya alaiha tamru wal aqid sai aka jajjeho da binai da wannan naka ciku aqid wa saman da dungule muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi ga yana aqid qala labnun mujaffafu yabisun mustahjar yutbaku bihi kenan nono ne wanda ya zamanto busasshe daskararre yabis busasshe mustahjar yutbaku bihi wanda ana ana ana dahuwa da shi kaliban dai ciku ne na'am قال متفق عليه واللفظ البخاري ان انا حديث امام البخاري ده مسلم سكفتر da shi kuma lafzin wannan na Imam Bukhari ne wannan na ƙara karantar da mu cewa walima da abin da mutum ya yi ƙarhi ne. Wa rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi sallama ƙala, an samu wani hadisi daga wani sahabi na mazala sallallahu alaihi sallam kuma jahala ko rishin sanin sunan sahabi bayya cutaswa a cikin hadisi. Kuma Allah maɗaukaki ya adaltar da su, daman bincike da ake na hadisi saboda a san wane wane ne, a san wane matsayi gare shi. Misali, ya kasance mai rauni ne ko ba mai rauni ne ba mai gaskiya ne ko ba mai gaskiya ba ne adalci gare shi ko baya da adalci mahardaci ne ko ba mahardaci ba ne ba wannan shi yasa ake bincike akan rawi to amma sahabi ya tsallake wannan iyaka nam qala yace idza ijtama'a da'iyani fa ajib aqrabahuma idan masu gayyata guda biyu suka gamu wancan ya gayyace ka wancan ma ya gayyace ka fa ajib aqrabahuma to ka karbawa wanda yi ka kusa baban wanda yi makwabtaka wanda ka yi gab da shi a makwabtaka wanda kohar shi ta yi kusa da kohar wancan fa in sabaka ahaduhuma idan kuma ɗaya ya rigai ya gayyata fa ajibul ladhi sabaq to ka karbawa wanda ya rigai gayyata Na'am, misali wancan ya aiko wancan wancan ya aiko wancan kwatsam suka game. Wani gashi kowa ya faɗi wani ya ce ana gayyatar ka wannan mushi ma ya faɗi to za ka duba wanne yi kusan da kai a makwabtaka in kuma wani ya riga ya gabata to wancan wanda ya riga shi za ka karba ba da dai wannan hadisi ingantacce ne da an huta domin ana samun matsala sosai kaga abubuwa sun zo sun wancan ya gayyace ka wancan ya gayyace ka rasa ina ne zaka ai kaga in ka je na wancan wancan zai ce kamar baka girmama shi ba ba ka ji da shi amma kuma matsala hadisi ne wanda ya zamanto iya da rauni na'am qala rawahu abu daud wa sanaduhu da'if sanadin wannan hadisi iya da rauni wa nabi juhaifata radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga Abu Juhaifa wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama la akulu muttaqian banna cin abinci ina kishin gide mutum ya zamanto a soke ya ya soke ya kishin gida ya ci abinci baya daga cikin ladabi na cin abinci rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi kuma wala Allah hatta abincin da zaka ci a kishin gide baya da dadi zaka ga shigar shi ciki da wahala na'am kuma kai ma baka da wani sarari sosai wa an umar bin abi salama qala na'am surti yake huci yake eh na'am na'am sura shi kenan a fos eh sarkewa eh sarkewa take na'am haka ne Nam. Wani Umar bin Abi Salama, an samu wannan hadisi daga Umar da Abi Salama, kala ya ce, kala li Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, mazala wanda tsilayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi ya ce, ya gula musammilla, ya ce ya kai wannan yaro ka ambaci Allah maɗaukaki, a lokacin da za ka ci abinci, a lokacin duk abin da za ka yi, ka ambaci Allah, bismillah, wa kul bi yaminika, kuma ka ci da damarka. wa kul mimma yalika kuma ka ci abin da ke gabanka kakka yi ka tsallakawa kana rarubo gaban mutane a sako wanda suke da wata muguwar tabi'a baya hakuri da abin da yake gaban shi ya yayi na gaban shi kuma ya tsallaka ya yayo na gaban mutane wannan baya da baya da amfani domin abinci haƙƙi ne na kowa idan kai za za kai zalunci ka tsince naman da yake gabanka ko wasu kayan daɗi kuma hannu ka tsallaka wanda yake war shi bai ci ba ka cinye na shi sai zaman to ka zalunci mutane amma idan ka ci na gabanka shikenan Allahumma sai dai idan ya zaman to a gabanka babu komi to wannan babu laihi ka jayo a raba kai ba ka sabu wanda zaka dan sa a baki na'am wannan na daga cikin ladubba na cin abinci na farko dai ka hinka fara kai basmala bismillah kuma sirrin haka nan idan kai basmala shedan baya cin abinci tare da kai ka haramta wa aljani wannan abinci wa kul bi yaminika kuma na daga cikin tabi'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai na alkhairi iyayen shi da dama ne in kaga ya sa hannun hagum sallallahu alaihi wasallam sai abin da ya zamanto baya da matsayi kamar su bayan gari wanke bayan gari da abin da ya kama da haka mun ba haka ba haka Aisha radiyallahu anha take cewa kana yujibuhu tayammum zalla sallallahu alaihi wasallama damun ta abu iya iya burge shi fi tarajjulihi wa tanaulihi a cikin hatta sharce kai da dama yake fara hatta sanya takalmi da dama yake farawa na'am wa kul mimma yalika kuma ka ci daga abin da yake gaban ka tafakun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi wa ni ibn abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama utiya utiya bi qas'atin min sarid daga abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce lalle annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi an zo mushi da ƙasa'a wannan naka babban makayi na abinci wanda a lalace zai kai mutum goma sha ɗaya babban makayi na ƙasa'a min sarid na sarid saridi shi kuma wani roma-roma ne wanda ake gama shi da gari na alkama sai zamanto an dama shi ana ce mai sari da mai dunguli faƙala sai ce kulu min jawanibiha ku ci daga gehen wannan makayi na abinci babban akoshi ku ci daga gehen shi wala ta kulu min wasatiha kak ku ci daga tsakanta idan ka kuyi ka sanya hannu kuna tsallake na gehe kuna ɗaukowa da tsaka fa innal barakata tanzilu fi wasatiha domin albarka tana tana sabka ne akan a tsaka abinci amma idan ana ci ana ci sai ya zaman to kowa ya iske ta mun gane ko amma aka zo aka kwashe a cikin sai zaman to abincin gashi amma an kwashe albarka babu ita na'am قال رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح أصحاب السنن سوق داود سكفتر دشي وانا لفظين إمام النسائي نكما سند وانا حديث إن تتشيني نعم قال صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع كالكشن حديثنا دبوه دا دريب يردبيو وعن أبي هريرة رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala yace ma aba Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ta'ama qat ta'aman qat manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi bai taba ba munanar da wani abinci a kawo mai abinci ce kai ku janye wannan ba dadi bai taba ba ko wannan ya shi gare shi ko gishiri ko a ramma shi ya yi ko gishiri ya zarce sallallahu alaihi wasallam duba ku ga kyakkyawan ladabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala kana idza ishtaha shay'an akala in iya marmara abu sai ci wa in karihahu tarakahu in kuma ya ki shi ya kyame shi sai bar shi ba zai ce ba dai ga kaza ga kaza ga kaza na'am muttafaqun alaihi kuma wannan subhanallah zaka ga akwai nau'i na girmamar da da mata wanda suka yi hidima akan abu musamman irin wahalar da suka sha la'alla hannu zai zarce ya kubce abinda ba kullun ake yi ba wata ran ayi kuskure nan sai zamanto an ba da dama an yi rangwame saboda girmama matsayi da wahala da kulawa da wahala da ake na'am Nam. Koyawa ake, koyawa ake. Sai a kwatanta abu kaza baya da kyau ga dalili ga dalili ga dalili. Nam. Amma in dan a kawo ka ce biyi ba kaza, a kawo ka ce biyi kaza ba a canza. Ga gane ko? Na amma aka sa hanya aka koya sai zamanto abu babu laihi in ma kayan abin ya gagara nemo wanda kwararru a kai ta ko su zuwa kwararru su zo su koya maka. Sai a huce matsala daga wannan. Na'am. Amine. A? A yanzu yanzu in an tambaye ka me yasa kana yin faɗin dalili? Na'am. Ko baka marmari ko kuma ga sababi. Saboda wannan a gyara. Mun gane ko? Amma dai haka nan kawai da aka kawo ka ce kai ni banna ce kaza da kaza a. Na'am. قال المؤلف رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Jabir da Abdullah wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi kala yace la ta'kulu bishimali fa inna ash-shaytana ya'kulu bishimal can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abdullahi da Umar ta kul bi yaminik ko to nan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kadda ku ci da hannunku na hagu fa inna ash-shaytana ya'kulu bishimal domin shaidan iya cin abinci da hannun hagu kuma wannan uwaye mata ya kamata su sa ido a yanda ɗiyansu suke cin abinci tari yaro zai tashi ba a kulawa sai ka ga iya ta cin abinci da hannun hagu har ya saba to da ya saba kuma canza shi da wahala amma tun farko da ya fara sai a yi ka kula da me yake ci na ana ana koya mushi har ya saba da cin abinci da hannun dama rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi kenan wannan na karantar da mu duk al'amarin shedan a sharri ne adiko rabu bazala sallallahu alaihi wasallam ga tabi'a shedan shine dai ci da hannun hagu to ku kar ku ci da hannun hagu wa nabi qatada ta radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an samu wannan hadisi daga abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirna fi musibatina wa khilfna khairan minha wa nabi qatada radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Abu Qatada wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi annan nabi sallallahu alaihi wasallama qala ce lalle annabi wanda tsirayen Allah da mun ce su ƙara tabbata a gare shi ce idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina duba kaga shugaban likitoci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ɗayan ku yake zai sha wani abu iza shariba ko iya sha ko zai sha wani abu falaye ta nafas fil'ina, to kadda ya yi lunhashe a cikin makayi, ina masu ƙoƙarin kare corona da wa daidai da ga gabanin sababi kuma kai ya zamanto iya da wata illa wadda zai lumfasho ta ya zuba ta cikin cikin makayin wannan. Na'am, muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Ina wannan akwai nau'i na taka tsantsa da wannan cuta sanya cuta a cikin wani abin sha ko a cikin wani abinci. Wali Abi Dawud, Imam Abu Dawud iya da wata ruwaya an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma wa'anda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su nahwahu kinan da Abdullahi da baban shi Abbas kwatamcin wannan hadisi na Abi Qatada. Wazada ya dada a cikin wannan ruwaya wa yanfuhu fihi kuma kai ya yi busa a cikin shi halau kai ya busa domin da lunwashi da abun da busa duka abu ne wanda zai fito daga cikin ciki wasa hahahu tirmidhi imam tirmidhi ya ingantar da wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce kamar yadda malam yake rawahu abu daud wa tirmidhi wa sahahu al-albani shaykh al-albani rahimahullah fi sahih al-jami' kalkashin hadisi na 6820 ina ga sai mu tsaya akan wannan gaba abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am